muna fasali ina ji satin da ya wuce nan muka shiga fasalin nan yana magana ne a kan da'awa da waliyai sufaye suke yi akan cewa sun yi mushahada da Allah ko zaci shin me suke nufi da wannan abun shin me wannan ganin nasu irin namu ganin ne ko irin wani gani ne na daban shin wannan su suka yi su kaɗai suka yi da'awarsa ko kuma akwai waɗanda a a suke na daga malaman addinin musulunci da suka yi magana akan ja'izancin abin nan ko babu shin wayansu hujjoji ne ake da su na kaliya da akaliya ƙarƙashin duka wa'innan maganganun shine abinda wannan fasali zai yi mana magana akai ko a ce muna ma fara ko shawo ya ce falatulun mustakarana fi hali sukurihi faƙad rufi a taklifu fi sukurina annan ya ce kada ka tuhumi wanda yake maye a yayin da yake wannan mayan nasa domin in ji mawaƙin abu madinar gausi kenan domin ai wannan duk mini tarifinsu ko domin an ɗage musu alƙalami a wannan lokacin da suke maya. A nan abin da ake nufi ba maye irin na na mutanen duniya da mutum zai je sha wani abun maye ba wanda yake na haram a'a. Kamar yadda muka san cewa mai bacci yaro ko mai farfaɗiya ko mahaukaci wa'innan suna daga cikin waɗanda aka ɗaga musu alƙaluma. To haka zalika akwai mutumin da yake iya shiga cikin wani hali na jazbu. wanda shi kansa bai san a yanayin da yake ciki ba to irin wannan maye ake maka magana akai wala yadda shay'an wahalan baya yin da'awar wani abin da yake ba mai yuwa bane ba kwatkwata iz huwa adrabi muradil haqqi jalla wa ala domin shi wannan wali da yayi irin wanda ya kai wannan makamin ya fi kowa wanda bai kai matsayin sa sanin muradin Allah tabaraka wa ta'ala ana fahimta abin da nake so mu fahimta shine shi fa wannan mukamin ba zai taba yuwa ba har abada ka faɗa ka gaya wa kowa mutum ya kai ga wannan mukamin bai hawa matattakalin shari'ar manzan Allah ba bai ba idan har mutum bai hawa innan matattakalar ba idan har mutum bai shiga makarantar shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ba yadda za a yi da'awar wannan in kuma yayi wannan da'awar wannan da'awa za ta kasance ne kawai da'awa kazi ba makarancin da'awa ce an fahimta don kada akwai bambanci tsakanin waɗanda suke na gasken da waɗanda suke ba na gasken ba shi sa na kawo wannan magana wa sahibu hadal maqam la kalama lahu wa la ibatu iz qadin qada'atul ibarat ma'abocin wannan muqami ba mu da wani zance tare da shi ba mu da wayansu maganganu domin ba wata ibara da zaka dauka ka fasara domin wannan ibarar ma ta yanke a wannan lokacin ta ya za ka yi zance da mutumin da yake kwanci misali yake bacci ka ce kun yi da shi kuma ka zo kana tambayar shi harkar kasuwanci ai ka san wannan shirme kake faɗa to haka su ma suke sun ma fi mai bacci fita daga jin yanayin jiki ana ganewa fa hadha allazi asharna ilayhi hiya ar-ru'yatu allati tad'i ar-rijal wannan abin da muka ishara da shi abin satin da ya wuce zuwa wannan abin da muka karasa shine gani ko ru'iya da mazajen Allah suke yin da'awarta. Waƙar taƙaddama min al'ayat wal ahadisi bima ya dillu ala zalika ma fi ghaniyatun wa kifaya. Hakika hadisai masu yawa da ayoyi masu yawa sun rigaya waɗanda suke nuni akan shari'anci da ja'izancin duk wannan abin da muke faɗa. Wanda wa'innan sun wadatu da da a ƙara neman musu wani wani hujja. Shehu ya ce amma duk da haka وإن سلمنا تسليما جدليا أنهم يدعون رؤية الله فمدعوها في الدنيا ولا في الآخرة idan ma muka dauka mu bi shi a matsayin cewa mun yadda cewa mutane suna tunanin cewa sufaye suna suna da'awar ganin Allah irin wannan gani ne to ai ka sani su ma suna cewa ba su yi da'awar cewa mun ga Allah a duniyar mu ba ko a lahira su ba wannan da'awar suke ba a lokacin su ba su sani ba ma suna duniya ko suna lahira an fahimta wa ru'yatullahi ta'ala min jumlatil mumkinati ala mazhabi ahli sunnati kama sayati fi anqal ulama'il ajillati yace ganin Allah tabaraka wa ta'ala abu ne mai yiwuwa a bisa a bisa mazhabar ahlus sunnati wal jama'a kamar yadda zai zo a cikin maganganu da zamu nakalto na malamai manya a cikin wanda ake ji da su duk wanda shehu zai kawo a nan wajen wani malami ne wanda a zamanin sa ya fice kuma hayyo har gobe ana tuke mishi mula wa qawlu fadan Allah tabaraka wa ta'ala la tudriku al absaru cewa idanuwa ba su ruskar Allah tabaraka wa ta'ala yace umumun ya qabalu takhsis abin hukunci ne wanda yake amin hukunci amma kuma yana karban kebancewa wannan wani karatu ne kuma na na na, na usulul fiqh akwai hukunci da idan Allah tabaraka wa ta'ala ko shari'a ta kawo shi gama gari ne kowa yana iya daukan shi akwai kuma wani hukuncin da zaka ganshi kuma a'a ba gama garin hukunci bane ba yanzu wannan zai iya bani kamar misali wannan hukunci a cikin alkur'ani kaga haka Allah ya ce wa manzo Allah kai wa minal layli fatahajjar bi nafiyatan laka wannan wannan hukunci ba umumi bane ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka aka aka shardantawa aka wajibtawa wannan tsayuwar daren an fahimta sannan akwai wanda yake shi kuma ammi wane ne wane ne waqi musallatu atu zakka ko ba kowa da kowa ta game ba to akwai kuma wanda yake an mine shi amma yana karɓan kuma wani ɓangare ana ina da togaciya abu ne wanda yake gama gari amma akwai inda aka togace shi kamar faɗin Allah da yake la tudriku la tudriku al-absaru idanuwa ba su riskar Allah wato kan muna buƙatar lalle a zurfi a cikin irin wannan karatu na na usul fiqi da a ringa gane wayan su maganganun su fa'i kaga kai a naka tunanin zaka yi tunanin cewa Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya tana nufin komai da komai ne umumi ce ko to ba umumi bace me yasa ta zama to ba umumi ba saboda ai shari'a ta tabbatar mana cewa ana ganin Allah ranar tashin kiyama ko kuma shari'a ta tabbatar cewa ana iya mafarkin Allah ko to kaga kenan umumi ne amma kuma yana karban takhsisi Allah ya sa ana gane karatun وكرامة الولي تخصص العلوم القطعية yace karamar waliyi tana keɓance ilimi wanda yake kaɗi ne babu wani zato a tattare da shi na tabbaci fa kaifa bil umumi zani ina kuma ga karama ko kuma wani ilimi wanda yake gama gari ne amma kuma na zato idan har wancan kaɗi ne wannan kuma da yake zani kuma ka ki ɗaura shi akan haka وإذا تم حد هذا فنأتي بما قال العلماء ونقدم كلام الفقهاء قبل كلام الأئمة الصوفية Shehu ya ce, Idan muka yi muku shimfiɗar wannan abin kuka fahimce shi, to yanzu bari mu zo muku da maganganun manyan malamai. Kai bari ma da malaman faƙihan da malaman masana fikin da su za mu fara kafa muku hujja gabanin mu kawo sufayen da suke da'awar ganin Allah. Shehu ya ce, faƙar ƙala Badruddin al'allamatul mayyara. Badruddini Allamatul Marasidi Muhammad Magyaratul Fasi wanda duk wanda ya san shi ya san cewa Ahmad Al-Maliki Al-Ash'ari malami ne na mazhabar Imam Malik wanda yana daga cikin wanda suka suka yi wa dan Ashir sharhi shi sharhin sama guda biyu akwai Sagir akwai Kabir ko Ad-Durrus Samin a zamanin sa babu wanda ya kai shi yana iya zamantowa marja'i ne shi ma a ilimin fiƙi tun balle abin da ya shafi mazabar imamuna malik gashi nan ma yawwa fi shari'i alibin ashir akan sharin da yawa littafin dan ashir abdulwahid ibn ashir kenan ma'anar su abin da yake cewa wa min al-mumkinatil ja'izati inda ahlul haqi ru'yatul makhluq li maulana jalla wa ala ala ma yaliqu bihi tabaaraka wa ta'ala min ghairi jihatin wala jarmiyatin wala tahayyuz yace yana daga cikin abin da yake mai yiwuwa ne ja'izi ne a wajen ma'abota gaskiya shine ganin abin halitta ganin abin abin halitta ya ga Allah tabaraka wata'ala ta abin da ya dace da Allah tabaraka wata'ala babu kuma ba kuma ta yadda zaka ce ga ta fuskar da aka Allah ko ga irin motsi da Allah tabaraka wata'ala yi ko ga wani bangare da Allah yake a'a ta yadda Allah ta yadda ya dace da zatin Allah tabaraka wata'ala لأنه تعالى موجود yace hujja ta nan saboda Allah tabaraka wa ta'ala wanzaji ne akwai kuma ma akwai wanzo wanda ba ta Allah ba ma ko ai babu wa kullu mawjudin yastahu an yura bil basr duk ko abin da yake a ce akwai shi to kuwa a- a- a ya inganta a ce za a iya ganin shi da ido واستدعاء الرؤية رؤية لمقابلة المرأة والجهات له والتواصل بين القرب جدا والبعد جدا إنما هو عاجل يقبل التخلف يتي da'awar da ake na na duba na gani ta yadda mai gani zai fuskanci abin ganinsa ta wani bangare ne ko ta wata wasuɗa ce ko ta kusa ne ma- matsanancin kusa ko ta ko wani abu ne da za ka kalle shi mai nisan gaske yace wannan abu abu ne wanda yake na al'ada ayyuni da tijjani yadda nake ganin shi yafi kusa gare ni fiye da yadda nake ganin wancan malamin na baya haka ne tayyu kuma zan iya ganin wani abu ta wasuɗan TV ko wasuɗan waya na wannan duk abu ne wanda yake na al'ada a bisa al'adar dan adam amma shi wannan yana buƙatar a iya samu zai iya zai iya karban sabani a ce an gani ko ba a gani ba wa kama saha an yi alam maulana jalla wa ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa azmati min gari hadatin faka za ya ce wa an an yura jalla wa ala bil basar ala ma yaliqu bi ta'ala yace kamar yadda ya inganta cewa za a iya sanin Allah tabaraka wa ta'ala ta yadda Allah ya so a san shi ko ba tare da cewa kuma dan ka ce yau ka san Allah kuma ka ce ka ka karaɗe da sanin Allah ba ke ɗaya ba wala yuhiduna bi ilmin ima balle kuma Allah shi kansa ke da an fahimta ko da yake mu da man ash'ariyawa ne ba ma ba ma ba ma bambanta ilimin Allah mu ce shi gefe guda da zatin Allah an fahimta sufofin Allah da da da ayyukan Allah duka tare suke guri guda to saboda haka shi ma ya inganta a ce ana iya ganin Allah tabaraka wa ta'ala da ido ta yadda Allah ya so a san a gan shi din walaysat ru'yatu bi inbi'at sha'a sha'a'il sha'a'in yattasil bil mar'a hatta tastahil ru'yati jalla wa ala li istihalati ittisal sha'a'u bihi tabaraka wa ta'ala ba fa muna muku magana ba inji shehu ah, ah, ah, ah, ah, Muhammad al-Mayat al-Fati ba wai muna muku magana cewa wai ganin Allah nan ana maka magana gani ne na cewa ka ta- ka aika hasken idanka hasken ido zuwa ga abin gani ba ai idan haka ne to wannan tabba za mu ce ba zai taɓa yiwa ba a ga Allah domin me haske na ido ya a- a- ga zatin Allah tabaraka wa ta'ala ya fi karfin hasken ido ya fuskance shi idan har hasken ido bai iya tsayawa ya kalli hasken rana ina kuma ga Allah tabaraka wa ta'ala iz law kanat ru'yatu bi tisal sha'i bil mar'a lazima Allah Allah yara ra'i illa miqdara harqati inda a ce iya hasken ido ne kawai yake iya ganin abu ai da za mu ce to lalle kuwa ido ba zai taba ganin wani abu ba sai dai iya daidai dan girman abin da ya in dai abu bai fi karfin bai fi girman wannan bakin idan ba to in dai abu ya fi karfin garin gir- eh, bakin idan nan to ido ba zai iya ganin shi ba saboda me aka ce haka saboda cewa shi wannan bakin idan ba ma shi ba akwai wani shi ma wani abu wanda baki ne na wasu wansu kuma nasu ah, kala kasa ne iya shi ne yake gani shi ne wannan hasken kawo ku ɗan ƙaramin abu ne inda a ce wannan hasken shi ne kawai mu- abin da yake iya janyowa a ga abu to da ku ɗan adam ba zai iya ganin wani abin da ya fi ƙarfin ya fi girman wannan ɗan ƙaramin abin ba ko bakin idan nan ba ana ganewa kuwa kaifa wa huwa yankashifu lirra'i fi nazratin wahidatin ad'afa zatahu ad'afa la hasra laha yace to ka kamanta ka gani yadda Allah yake bude wani irin kashafi ga idan bawa ya nuna idan nan a lokaci guda ya ga wani abu wanda ya fi karfin ba wai karfin girman idan ba a'a ya ma fi girman zatin mutum baki ɗaya linkin ba linkin kana zaune haka ka zo wucewa ta dala ka ga dutsen dala irin ka irin ka guda nawa za a hada ya kai girman dutsen dala ko ko dutsen goron dutse da sauransu kenan inda a ce iya amfanin iya wannan idan ne girman wannan hasken ne kawai shine amfanin da za a gani da bai kamata a ci ma bari ga ganin junanmu ba domin mu kanmu din mun mafi girma mun mafi shi girma alaisa ana fahimta bi haisu yaqda'u annahu la yumkinu an yan- an yanfasila minhu sha'un yattasilu bi adna sha'un minha kamar yadda muka san cewa inda a ce iya girman iya karfin hasken ido ne yake iya gani ai da wani abu ma idan ya kusanta gare ka da yawa ma ba zai yi ka ganshi ba bilafzi wannan magana shi Muhammad Mayat al-Fasi ne wa qala laqani Imam Lakani wata kan Ibrahim bin Ibrahim bin Hussein Al-Lakani kenan wani shi ma babban malami ne a marubuci a mazabar ya- a- a- Imam Shafi kuma ba ash'ari ne kuma masani ne malami ne na fiqh sosai wanda ah, yana da littafai masu yawan gaske ya yi rubutu a cikin ilimin fiqh ya rubutu a cikin ilimin masdawal hadisi ya rubutu a cikin tarajim watakan tarihi ya rubutu a cikin lugga ya rubutu a cikin aqida yana da littafi a a a jawharatul tauhidi da sauransu to yana faɗa yana cewa wa min wa an a- an a- an yanzu bil absari lakin bila kaifin walan hisabi yana daga cikin abin da za ka yi imani da shi cewa ana ganin Allah tabaraka wa ta'ala bil absari da idanuwa lakin sai dai bila kaifin ba ta yaya ba walan hisabi kuma baka da tanda zaka kidaya ga yadda za ga Allah a yadda yaso a kai shi kamar yadda shi ya gaya maka radiyallahu ta'ala an yana cewa walai sayar al-qudus bil aini innama bi ainil ama ba a ganin Allah tabaraka wa ta'ala da idanuwan goshi sai dai da idanuwan makanta wasaki da idanuwan karewa wal maki da idanuwan ratsantsanewa baki daya wa qala fil idaa ya faɗa cikin littafin shi idaa wa ru'yatul i- eh, wa ru'yatul ilahi bil absari tajuzu inda ahli al-istifsari du- eh, ganin Allah tabaraka wa ta'ala da idanuwa wannan fa duk malaman fiqh ne fa ba wanda baka kuka ji an ce attijani ko asufi ko ko alqadiri ko ashazili wannan duk su eh, malaman fiqh ne suke mana magana to juzu wannan jaizi ne a wajen malamai masana wa qala shaykh al-imam al-qudwat al-hammam sayyidi ahmad as-sawi fi hashiyati ala jalalaini Ah, ah, ahmad as-sawi wannan kamar riga mun san shi ko ya faɗa cikin hashiyar da yayi wa tafsirin jalalaini inda ƙauli ta'ala ƙarƙashin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da Allah yake cewa la tudrikuhu al-absaru idanuwa ba su ruskar Allah qalal jalal sai jalaluddin suyuti yace ai ai abinda aka yi ah, yace ai abinda ake nufi anan la tarahu ba za ka ga Allah ba wa hadha makhsusun bi ru'yati al-mu'minina lahu fil akhirati to ga ma magana ta tsaya yace amma wannan an togace shi an keɓance shi banda muminai domin muminai za su ga Allah ranar tashin alkiyama ai da kauli ta'ala saboda faɗin Allah hujuhun yawma izin nazira ila rabbi hami nazira wa in su fasa kai ne a wannan rana masu haske wanda suke duba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa hadithu shaykhaini da hadisin Imam al-Bukhari da Muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatul badr cewa ku dinnan fa za ku ga ubangijin ku ranar tashin alkiyama kamar yadda kuke ganin wata daren goma sha biyar bi ma'ana abin da hadisi ne yake nufi ranar tashin alkiyama za a ga ubangiji ganin da za a ubangiji ranar da wata ya cika daren goma sha biyar ba wai ranar da aka ce yau kwana na ɗaya ko na biyu da wata ba a'a ranar da ya cika daren goma sha biyar dan Allah har sai ka yi tumutsin ya kafin ka ga wata har sai ka yi amfani da wata ala wani equipment kafin ka gano wata kana zaune a gidanka za ka ɗaga kai ko ya kalli wata to haka za a ga ubangiji a wani a wa- a wata ruwaya ma wallan ta za hamu Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ku ta wani ah, eh, cakuɗaɗɗeniya ba a'a kowa a inda yake a zaune zai ga- zai bi ga Allah wakila almurad min qawlihi la tudrikul absar a wani wajen kuma a- suka ce wa su malaman abinda Allah yake nufi da idanuwa ba su riskarsa shine sai aka fare maka fakkin shi kansa kalmar jam'u basarin wa huwa hasatun nazir bi ma'ana al-absar jam'i ne na basar wanda shi wannan ido wani ala ne wani abin da ake amfani da shi ne domin a gani ayya alquwwatul basira cewa karfin gani ba zai riski Allah ba wa yutlaq alal aini kuma ana iya gaya wa a, albasaru ana iya gaya wa ido kawai mujarradin ido a ce mishi albasaru nafsa min itlaqil hali wa iradatul mahalli ila an qala har izuwa inda yake cewa wa qila al muradu abinda ake nufi har dai zuwa karshen sai yake wa ala haza fa nafiyun baqin ala umumihi fala yuhidu bihi basaru ahadun abadan la fi dunya wala fil akhirah saboda haka abinda ake so ka ka- a- a- a nufi- a- ake nufi a wannan ayar abinda ayar nan take so ta gu- eh, ta shafar yana nan shine yana nan akan ya game ga komai da komai babu idan mutum guda ɗaya a cikin halitta da za ta iya kare ɗaya Allah baki ɗaya ganin Allah baki ɗaya ka duba ka ga girman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk halittar Allah babu wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai makamin laulaka shine khalifan Allah na haƙiƙa amma a haƙƙinsa sai muka ji Allah yana cewa subhanallazi asra bi abdi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu da aka zo din sai Allah ya ce linuriyahu min min ayatina domin mu nuna mishi min at-tab'idiyya mu nuna mashi wani abu daga cikin ayoyinmu mun dai san manzo Allah ya fi annabi Ibrahim amma a haƙƙin annabi Ibrahim sai muka ji Allah ya ce wa kazalika nuri Ibrahim malakutu samawati wal ardi wal yakuna me min al muqinina haka nan muka nuna wa Ibrahim alaihi salatu wassalam malakutun sammai da ƙasa baki ɗaya malakutun sama da ƙasa shi kuma manzo Allah ya ce sai aka ce min daga yaya abin yake Shehu radiyallahu ta'ala ne yace shi Annabi Ibrahim alaihi salam an nuna mishi malakutu ne wata kan kayan sauta Allah na sama na sama da na ƙasa. Kayan sauta daban da kuma mai sautar daban. Shi ko manzon Allah mai sautar aka nuna mai. Shi kuma mai sarautar nan bashi da farko bashi da kashi. Dan haka da abin da ka riska daga ne. Ba sai ba ku an gane. To abin da ayar take so ta mu fahimta anan ba idon da zai kare yayi ya hada ga Allah baki daya. ba kuma kaga canji an ce ba zai iya hada ba ba kuma ce kuma ba zai ga wani ba wani abu daga bangaren ba ana gane ba madalla za mu zo ku ga ma wai yaya ganin yace sai ko ka taɓa gani ma kai ba sani ba lakin sai dai bila kaifi babu wani methodology wani hisarin luhuju da ad babu kuma cewa ga ƙarshen yadda abin ya kasance liwujudin aƙaliyatun wani ƙaliya wannan ina faɗa ne in ji Ahmad Sawi cewa da saboda tabbatuwar wujjoji na hankali da wujjoji na aya da hadisi baka ji shehu radiyallahu anhu da yake faɗan yadda annabi yayi tafiya li zaka sarawal farshu mawdi'una li wa min haibatin qaddisana an sirritu ko fasara shukul hujba duna muzahim fala khadimin illa tasanna la wulitu ko da na fatadalla sai yace to annabi ya kusanci Allah ya ƙara kusanci duna kaifin shine bila kaifin duna kaifin fa inna taqasar an hadhalika jabarutu wani gani ne wanda ba za ka iya bashi kaifiya ba fasirrun sarali sirri bisirri wa dawu fama sama ila alhaq wa sirrul lahutu to yace amman naqaliya hujjata ta naqali fal kitab was sunna wal ijma qur'ani ne da hadisi da ijma'in malamai da suka nuna tabbas zai yi a ga Allah wal aqliya a cikin kuma hujja ta hankali shine minha cewa annallaha allaka ru'yatahu al istiqrar al jabal Allah tabaraka wa ta'ala ya rataya ganin sa cewa idan dutsen ya tabbata to za a gan shi wawwa ja'izin kenan ja'izi ne bi ma'ana da annabi Musa alaihi salatu wassalam yace rabbi arni anzur ilaik Allah ka nuna mini in ganka qala lan tarani yace ba za ka taba ganina ba walakin sai dai an yi togaciya walakin zan ilal jabali idan kai duba zuwa ga wannan dutsen fa in taqarra makanahu fa sawfa tarani idan ya zauna a wajensa fa sawfa tarani daga nan wajen za ka gani to kaga can da Allah ya rataye ganinsa da tabbatuwar dutse yana nuna ja'izi ne idan dutsen ya tabbata ina son kai ko wani karatu ne amma sai an nutsu ja'izi ne idan dutsen ya tabbata to za ka gani to ga tambaya ana dutsen ya tabbata ko falan ma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa ana ana biye da ni dutsen bai tabbata ba haka ne to da dutsen nan da zuciyar annabi Musa wani ya fi girma wani ya fi tauri wallahi a zuciya annabi Musa ta hudu dutse karfi waje ya dutsen zuciyar annabi Musa ta fi tauri saboda faɗin Allah inna aradna lamanata ala samawati wal ardi ko wal jibalu fa abaina an yahmilna wa ashfaqna mina wa hamala al insan dutsen Allah ya sanya amanarsa tajallinsa ne a sammai da da duwatsu da saman da ko da kasan baki daya suka kasa dauka amma wa hamala hal insanu amma dan adam ya dauka zuciyar shi ta dauka saboda haka zuciyar dan adam ta fi dutse karfi fahiya kal hijarat fa Allah ya ce maka au ashaddu qaswa haka Allah ya ce da ya tashi kamata zuciyar dan adam saboda haka dutsen nan bai wanzu ba karewa ya ratsantsanewa ya amma annabi musan da yake da zuciya da yesu matashi ne ana gane karatun nan kuwa saboda zuciyarsa ta fi wannan dutsen ƙarfi to a riƙe min wannan gabar zan gaya muku zan kai wani wajen da zan haɗe ta a ajiye ta na wajen wai min ha yana daga cikin wujja aqliya yace law kanat ru'yatu mumtani'atu lama sa'alaha Musa ai inda ganin Allah ba a bar hani ce ba zai yi ba ba jaizi bane ba annabi Musa ba zai tambaya ba saboda me iz la yajuzu ala nabi su'alu su'alu muhalin ba jaizi bane ba abun korar ai mun yi tauhidi ko an yi karatun da ilimin tauhidi ko kaka ai korarre ne ga annabawa su tambayi abin da yake mustahili kuma korarre ne ga annabawa su zaman to jahilci ai ya kore ga haƙƙin annabawan Allah wannan gashin dai farko farkon tauhidi da yan primary yawa iz huwa jahl domin tambayar annabi Musa ya tambayi abin da yake muhali ne ba miyuwa bane ba to jahilci ne bai san abin ba kuma wahi tahidu ala nabiyil jahl kuma mustahili ne korarre ne ga haƙƙin annabin Allah jahilci ba wani annabi da zai zai jahilci an gane wa minha an yi ƙallawo maujudin daga cikin hujja a ƙaliya shi ne faɗin da aka yi cewa Allah wanzarje ne wa kullum maujudin ya siwa an yura duk kowane kuma samamman abu in dai akwai shi to ya inganta ya gano kuwa fallahu ya siwa an yura khilafan lil mu'tazilati wal murji'ati wal khawarij haisu ahalu ru'yatu mustadillina yuzara hadhihi al ayat saboda haka Allah zaraka wa ta'ala ya inganta ya inganta ya gano wannan ya saba wa aqidar mu'tazilawa da murji'awa da khawarij wanda su suka ce Allah ba zai taba ganuwa ba ha Allah yana ma sun ce Allah ba zai ganuwa su saboda sun yi hukunci ne akan zahirin wannan aya inna ru'yata da kuma fadin su inna ru'yata tastazlimu al-muqabilati wa ittisala ash'atu basar ra'i bil mar'a saboda sun ce ai shi gani wannan karatu ne muke na tauhidi shi yasa zaka gan shi da dan zurfi shi gani yana lizimtar fuskantar abin da za ka gani da saduwar abin da za ka gani da kuma haɗuwar hatten ido hatten idon mai gani da abin da ake ganin fa'ida zuma an ya kunil mar'a disman don haka idan haka ne wanda za a gani shi ma yana da jiki yana da karankarma yana da shakali yana da shafiya shi ko wata Allah wa an jismiya shi ko Allah ya girma ya ɗaukaka daga barin jiki haka suna su hujjar yanzu idan aka kyale ka anan in ba kai nisa ba sai kaga kamar sun cinye da hujjus ko to kuma ba su cinye da hujjus ba idan har sun cinye da hujjus suna rufewa kenan cewa ba a taɓa yin wata duniya da ake fansa duniya alamul arwahi ba jiki ce ita amma kuma an yi rayuwa ko ba a yi ta ba an yi ta kenan ورد كلامهم بما بما علمته بأن تلازم العادي لا عقلي ويجوز تخلف العادة saboda haka abinda za a yi musu raddi a maganarsu shine abinda muka riga muka sani su ma suka sani cewa cewa wannan magana suna yin shi ne bisa al'ada wannan kuma magana ba ana maka magana akan abin da yake na al'ada bane ba shi yasa wanda nan ma da suka samu wannan abin ɗaiɗaiku ne ya ci gaba da magana yana cewa su maqala al-imam sawi ba da kalami imam sawi ya ci gaba da magana ba ya ƙara cewa bayan maganganu masu tsawo sai cewa amma ru'yatu qulubul arifina lahu fi dunya bi ma'ana shuhudul qalbi bihi fi kulli shay'in fa huwa jaizun bal huwa matlabuhum wa gayatu maqsuduhum wa manahum wa munahum yace amma ganin da zuciyar arifai suke yi wa Allah a duniya da ma'anar shuhudul qalbi ganin Allah a cikin komai wannan jaizi ne kai bari ma wannan shine abin neman waliyai wa sufayan wannan shine kololuwar inda za su inda suke nema su je wannan shine kuma burin su a duniyar lahira to koma can kan wata magana tawa dama inda nake son ga maka wannan gani da ake ta cewa gani gani gani gani gani ne wanda ba na ido bane ba gani ne na zuciya tabbatuwar Allah a zuciyarka tun kana tuna shi ya ɗauke ya gushe ka kuma dawo da shi ya gushe kuma dawo da shi har ya kai matsayin da za ka yi ƙoƙarin ka ɗauke Allah daga zuciyarka Allah ba zai tawo. Wannan maganin na sha gaya muku shi idan muna da muke karatun ruwan adam inda shi yake cewa wasu hadiran na shekakal murabbi ka za ka shaka hubidiyun raibi da inda shi yake cewa na falazimul hujura wasu kuna ka za ka halwatin tu'inu yina cewa ka lizimci nutsuwa a lazumin safanka da yamma da wazifa da zikirin juma'anka wal hujuri ka lizimci wajen halarto annabi sallallahu alaihi wasallam da sabansa da shehunanka kai ka ce a halwa kake na ce maka wannan kana fara shi ne tun lokacin da da idan za a yi wazifa da kai ko lazimi ko kana lazimi kana rufe ido kana jinka kamar ga ka adar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam can kana cikin jin naka sai ganka can ka tsinci kanka a wata duniya ta daban kana ta yi kana ta wani tunani na na kasuwancin ka ko na karatun ka ko na abin ma na shirme sai ka tuna au wazifa fa nake yi ka kuma dawo da zuciya ko ba ko ba ya samun ku yawa a hankali a hankali haka kai matsayin abin yana raguwa har ya kai matsayin da cewa ka zo kana wazifan na kana so ma ka yi tunanin wani abu amma abin nan baya so har ya kai matsayin da ba wai tunanin ba jikinka ma ba ka jin shi kana wajen nan saboda tsabar ka gama nutsuwa ka gama alata ji kake baki ɗayanka kana gurin abin da ya samu da sai di muhammadu gali almajirin shautin abul abbasi aka shigo ɗakin da yake lazimin yamma yake aka zo ana mai magana bai ma ji suna magana ba cewa ɗansa ya watsu kan daga daga daga daga bene ya watsu yara bai ma ji mai cewa ba to zuciya ba ta wajen ba yadda za a yi tafiya ruhin ma ya fita daga inda yake saraitu bi ruhi a atafi jisma ahmadin fatamma liqa'un baina zainin hunaliki ko shi yana cewa nayi tafiya da ruhi na ina neman jikin Ahmad sallallahu alaihi wasallam fatamma liqa'un wani saduwa ya ya haɗu akan samu wannan haɗuwan ko hunaka talacin ruhi wal jismi faniya a nan wajen ruhi da jismi suke karewa baki daya to wannan abin da nake so mu fahimta shine saka Allah a zuciya da kullun halarto shi halarto shi zai kai ga matsayin da cewa babu abin da yake tsarso a zuciya ka sai Allah to wannan shine mushahada da ake nufi ka taba yi ko na kana taba musu ko ka taba yi ne ko kana kama kamun an fahimta ba wai ka je ka shiga ɗakin kulle kanka ba kana ta kallon bago kana rufin Allah ya bayyana ba kanka ce na ci maka haka zuciya ce a wurin an fahimta yawa qala yake cewa anilna ma al ahbabi ru'yata kallati ilayha qulubul awliya itusari wani mu yake cewa saboda zama da muka yi tare da masoyanka Allah sai muka samu tukuicin ganinka wanda shi wannan ganin naka a nan ne inda zukatan waliyan Allah suke yin competition. Kowa abin da yake zuciya ta tabbata babu komai a cikinta sai Allah, kada komai ya tabbata a zuciyar nan sai Allah. To idan Allah ya tabbata a zuciyarka shi ake nufi da da'awar da sufi yake cewa ya yana mushadar Allah. Shi ne abin da ake nufi da'awar da sufi yake nufi da fana'i ba wani abu ba. An gane? To alhamdulillah. Ƙala. wakaza ru'yahu fil manami haka zalika mafarkin Allah a a bacci bilafzi to an gama da shehinan shari'a zamu zo kan shehinan shari'a da haƙiƙa wa qala shaykh sayyidi muktar al-kunti sayyidi muktar al-kunti su mun yi tarifin sa ko ma'anar su yanzu da zan ce kuma wani shekara aka yi sa wannan ba amanta yana cewa fal anbiya wal awliya yarawna Allah qabla kulli shay annabawa da waliyan Allah suna ganin Allah gabanin komai gabanin su ga wani abu Allah ne yake fara gani wasarihuna yarawna yarawna Allah fi kulli shay'in salihan bayan Allah suna ganin Allah shi kuma a cikin komai wal mu'minuna yarawna Allah ba'da kulli shay'in su kuma mu'minai suna ganin Allah ne bayan komai sai sun gama ganin koman sannan sai su ga Allah muminai salihai su kuma suna ganin Allah a cikin komai su kuma a waliyai da annabawa gabanin su ga koman suke ganin Allah wani za ƙara ibn da'illahi a sakandare kenan yake cewa man aral akwana walim yara Allah qabla ha aw ba'da ha aw fiya faqad a'awaza wujudul anwar yake cewa me hikamu kenan mutumin da ya ga yake ganin halitta gabanin ya ga Allah gabaninta ko bayan wannan halittar ko a cikin wannan halittar to ina so in ga wannan mutumin nan haƙiƙa haske ya kubuce masa fallazina yazharu lahum qabla kull qabla kulli mawjudin hum allazina yastadilluna bihi ala khalqi mutanen da Allah yake bayyana gare su gabanin komai gabanin su ga koman su ne suwa kenan masha Allah to waɗannan su ne waɗanda suke yin istidlali da Allah a bisa halittar sa baki daya fallazina a wallazina yazharu lahum fi kulli zayin fa hum allazina afnau almawjudat fi mashahadati waɗanda kuma suke ganin Allah a cikin komai su ne suwa salihai madalla su kuma su ne wanda suka karar da kasantattu a cikin duban Allah dan ka zo ka cuce ni ko dan ka zo ka faranta min rai cuta ta kake so in nuna in nuna maka fushi na in ce maka ina fushi da kai ko kuma ka faranta min rai lalle in zo in ce maka wane ka fara ni ba na ganin ka ni abin da nake ganin cewa Allah tabaraka wa ta'ala ne yayi tajalli da wani aikin sa na jalala na gani a wajenka ko kuma yayi aikin sa na jamala na gani a wajenka saboda haka da na gani a wajen nan naka sai na kiddarin naka sai na samu kamala an gane wannan yanzu misali sai na zo na ɗauki wani sabon sai na da ke kada shi ba ni da ke ka ba to wane ne ya bani ikon yin duka wane ne ya kadarta daman can zan da ke kaɗan wane ne ya baka damar tsayawa inda ke ka kuma wane ne ya baka jin raɗaɗin zafin dukan da ne maka to kuma dan mai isa ba za ka duba ka ga cewa Allah ne ya maka maka hakuran ka miƙa wa Allah ka kasance wal abdu kalkalan ba kamar yadda idan na zo na faranta maka Allah ne ya so in faranta maka din nan kuma aikin ma na Allah ne ni na isa na aiki babu wata zarra da za ta iya motsi ba da motsin Allah ba to su abin da suke gani kenan ba fa wani abu wani ba na cewa wai wani ya zama Allah a suna ganin cewa babu wata abar halitta da za ta iya motsi ba da motsin Allah ba shine kawai karatun yanna kuma yana ganin cewa ko mutum mai ji makaranta aka mai bayanin ya kamata a ci ya fahimta to su kuma wa'incin na annabawan suna ganin cewa gabanin ma kai daman Allah tabaraka ta'ala ne ya kadarta naka to kuma menene abu wallazina yazharu lahum ba'da ba'da ru'yati khalqihi fa hum allazina yastadilluna bi athari qudratihi ala wujudihi wa kamal sifatihi wadanda kuma Allah yake bayyana gare su bayan sun gama ganin komai sannan sai su ga Allah to wa'annan sune wanda suke kafa hujjar samuwar Allah da kamalin sifarsa ta hanyar me ta hanyar ta hanyar watakan ainihin asarullah watakan ayyukan Allah da halittun Allah ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil barri bima yanfa'u an-nas wa ma anzalna minas minas sama'i min rizqin fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa basa fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bayna as-sama'i dukkan wa'annan abubuwa ne Allah yake gaya maka ga ruwa ga ga ruwan sama ga ga jirgin ruwa ga shi kansa ruwa yace duk wa'annan ayoyi ne Allah yake ba ku domin ku yi li'ul abad domin ku yi tafakkuri akai to wa'innan su ne ‘yan wa'innan wannan mukamin. An fahimta, su ne ‘yan wa'innan mukamin suna duban su dubi wani irin abin mamaki, abin mamaki na, halitta, sai su kuma duba ce to, ta da har muka ga saman nan ba ta da ginshike shekaru dubbinai. Ba ta taɓa waɗowa ba, to tabbas ko wannan sama tana da wani wani kamar abin da malaman falsafan kafirci suka ce, ko da da akwai Big Bang Theory, to sun yadda akwai wani wani spiritual power wanda yake controlling ɗin wannan Big Bang Theory ɗin. Allah kenan su kuma ba su yadda da akwai Allah ba, amma sun yadda akwai wani akwai wani ƙarfi ɓoyayye wanda yake samar da faruwar halitta. In ji wanda suka Big Bang Theory kenan su kafaran. sun ce kawai wani dunkulallen abu ne ya fashe ya fitar da haske aka fara halitta amma sun yadda wannan dunkulallen hasken akwai wani karfi boyayye sai muka ce masa wannan karfin boyayyen shi ne Allah an fahimta yawwa qala imam razi imam al-fakhr razi wannan kaga kam ana maganar malamai na duniya ya kai ciyar cikin malamin da a zamanin sa a zamanin su ne aka ringa fara magana aka fara samun waɗannan ƴan wanda suke tunanin aiki su kuke sun ko babu ubangijin nan to yayi yayi yaƙi da su iyakar yaƙi yana kafa musu hujjoji masu yawa wanda suke nuna tabbatar Allah ko da yaushe idan ina kawo wannan tarihin ina ba da tarihin wata mata ita kuma da aka yi a zamanin sa tsohuwar mata ce ya zo wucewa aka taɓa matan nan aka ce mata kin ga wancan aka ce eh. yana da wujja guda dubu da yake nuna samuwar Allah ta ce miskini saboda yana da kokonto ne da sako guda dubu shi sa yake neman wa Allah wujja dubu ita a wajenta har ma za ka yi kokonto akwai Allah ita ba ta bukatar wujja to Abu Abdullahi kenan Muhammad bin eh, eh, bin Umar bin Hassan bin Husaini ibn Razi kenan Ad-Dabarsani ko Al-Qurashi At-Taimi ah, ah, an haife shi hijira tana ɗari biyar da arba'in da hudu ko wani ƙaunin an ce ɗari biyar da arba'in da da uku ya yi wa fati hijira tana ɗari shida da hudu ko ɗari shida da biyar ko ɗari shida da shida yana da tafai masu yawa a cikin maz- a cikin aƙida ta ta ash'ariyawa yana da yana ya ishe ka littafin tafsirin sa mujalladi ne mai yawa ko tafsirul kabir din ko mafatul ghaib din ko misal ghaib ne littafan dai da aka rubuta nasa wanda suka fito duniya sun fi karfin littafai guda 88 to bari mu ji me yace sai yace az-zahiru wal batinu isman muqtarinan lillahi su itlaqahuma illa ala Allah ta'ala yace az-zahiru al batinu sunaye ne guda biyu waɗanda suke a tare wanda ba zai taɓa yiwuwa ba a sakarwa wani wannan sunan sai Allah ta raka ta'ala fa huwa az-zahiru fi wujudihi wa majdihi Allah shine az-zahiru a samuwarsa da girmansa wal batinu bi nafi tahdid wal kayfiyya kuma Allah shine al-batinu wajen shafe mai iyaka da shafe mai yaya yake wa qad fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya fassara wa'annan sunaye guda biyu bi tafsirin huwa ahsanu ma fassara bihi da wani irin fassara wanda shi mafi kyawun abin da aka fassara wa'annan sunayen da shi wa qawlu shine fadin manzon Allah anta zahiru falaysa fawqaka shay'un wa anta al-batinu falaysa dunaka shay'un yace man Allah kai ne az-zahiru mabayyani wanda babu komai a saman ka to ba anan abin yake ba kai sallallahu alaihi wasallam ko mai jawabi kalimi sai ce wa antal batinu kai ne batinu alaysa dunaka shay'un sai ka ce me dunaka shay'un me zaka fasara shi babu sai ka ce kasa ko babu kuma a kasa ko shine kawai mafi abin da zai zama kai ita kuma kalmar wannan duna din abin da zai baka mamaki inda kuma an kai ta hukun zaka ka wani ma'arfa manzo Allah ya daura kai tana daukan kalmar tana daukan kalmar kasa tana shine tata tana daukan ma'anar fauka tana daukan ma'anar amam tana daukan ma'anar ghair tana daukan ma'anar qablu tana daukan ma'anar ba'du din ita kai saboda haka fa- ah, wa antal batinu falaysa fawqa shay'un falaysa wara'aka shay'un walaysa qablaka shay'un walaysa amamaka shay'un walaysa garaka shay'un duk an wajen annabi ya tattara me aka fahimta to Allah ya fahimtar da mu to dai wannan daga daga cikin mina- eh, daga cikin alkawakib a za mu tsaya a nan wajen inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya ba a- Allah ya fi mana Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya fatiha ma sa'atul fashi alhamdulillah